أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون قال الله سبحانه وتعالى وإن سبحانه وتعالى ومن قوم موسى أمته akwai al'umma a cikin mutanen annabi Musa banu Isra'ila akwai ɗa'ifatun wasu jama'a alal haƙƙi da suke bisa gaskiya suke kan gaskiya hadunan nasa suna shirya mutane bil haƙƙi da gaskiya koyaushe suna ƙora mutane akan abin da yake gaskiya da kalimatul haƙƙi da kalma gaskiya au muhiqqina ko ko bil haƙƙi din hali ne halin kasancewarsu masu gaskiya halin kasancewarsu masu gaskiya wabihi ya adilu da shi suke daidaita dukkan lamurra da shi suke daidaita lamurra a fil hukumi a wajen hukunci suna yin adalci da haka din a wajen hukunci wato nan da yace min qawmi Musa istinafin istinafi ne masuqul li daf'i tawhumi anna qawma Musa lam yahsul lahum hudan wanda an kawo shi ne don a ije zaton cewa ko mutanen adamu musa gaba ɗayansu batattu ne aka ce a da yawa daga mutanen adamu musa sun bata amma a cikinsu ɗin akwai wanda suke kan shirya bal istamaru ala ranar cewa ko sun ɗore bisa batansu kada ba a zalika shi yasa ubangiji ya kauda wannan bi annaba arahum amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam yau a cikinsu akwai wanda aka samu har zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suka ba da gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum shizbatun qalilatu illa iyaka mutane ne tsiraro mutane ne tsiraro ina misali ka Abdullah ibn Salam kama Abdullah ibn Salam wa arabihi da ire-irensa ko wa da shi suke adalci da shi suke tafi da komai waqadda anahum وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا نمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد دعناهم من جد يكي مكا رربا بنو إسرائيل مكا ميدا سو جدا جدا فرقنا مكا رربا بني إسرائيل بنو إسرائيل تسعة عشرة wato halin kasancewarsu gida goma sha biyu wasu bada ƙabilu goma sha biyu asmani ɗin badali ne daga isdatai ashirata wanda isdatai ashirata ɗin hali ne umama al'ummu shi kuma badali ne daga asbada ɗin wato jikoki wanda kowane jika na annabi yaqub sun zamo al'umma annabi yaqub ala nabi na alaihi salatu wasallam da aka faɗa yana da 'ya'ya maza goma sha biyu to kowane daga 'ya'yan nan nasa yayi zuriya ya samu zuriya wanda sai suka zamo kamar kabila ce yasa sai zama suna da ƙabilu goma sha biyu wanda kowane a cikinsu kowace ƙabila ta kai al'umma babba ta kai al'umma babba wa auhaina ila musa muka yi aike ga annabi musa izistas ƙehu ƙaunuhu lokacin da mutanen suka nemi ya shayar da su ruwa fitihi lokacin da su kai domuwa wadda aka faɗa can a suratul ma'idati قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تسأل القول فاسقين أن رب أساك الهجرة أبن بكو أكيد شيء كنن أنا موسى شو أكيد أجا سندن كبيجي دوزة فلا ربه يد أجا سندن يا يزا يا يدوك دوزة أي يشي وأفهنا إلى موسى أي هاي سؤمرة بقتال الجبارين إن أك أمر شيء da yaƙi da mutane masu ji da kansu kowa mamma abu da shi da wanda suke tare da shi daga banu Isra'ila. Ya naɗa wakilai goma sha biyu a kansu, ya aike su su zo masa da labaran wannan mutane masu ƙarfi mahulatin lahum suka tsinka a bisa sofi mai ban tsoro na wannan mutanen suka komo suka ba annabi Musa labari da cewa wannan mutanen fa ga yanda suke ba wanda za a ce za a iya fadawa da yaki bane sai annabi Musa ya umarce su cewa kar su fada wa sauran mutanen amma ina ai sai da suka fada suka yi ha'inci sai mutum biyu mutum biyu ne kadai ba su fada ba shine Yusha da Kalaba fajabunu wannan yasa banu Isra'ila suka ji tsoro suke faɗa cewa annabi Musa lanna tula abadan ma da mu fiya na fiya kaman jabbari na waina lanna tula ha ta yarju minha ban ya yarju minha fa inna dahiluna da aka faɗa musu cewa a ku daure ku shiga udhulu alaihimul baba fa iza dahaltum fa innakum ghalibun Allah tawakkalu in kuntum mu'minin ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiya ai ne mutanen nan suna kasan nan ba mu ba mu ba shiga ba mu ba shiga ka je man kai da ubangijin ka masa banta wa rabba wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna to sai ubangiji ya haramta musu shiga wannan garin har shekara 40 suka yi ta dimuwa a wajen yayin da mudda ta tsawaita gare su a wannan dimuwar suka ji kishura suka nemi shayarwa daga annabi Musa sai annabi Musa ya roƙi Allah sai ubangiji ya umarci annabi Musa cewa ya daga sandansa ya bigi dutse wannan dutsen an ce shine wanda ya gudu tufafinsa yayin da suka humce shi da cewa yana da udura an ce sassauƙa ne mai fuska mai kusurwa hudu da makkan mutum da makkan mutum fambajasat la in fajarat sai idan ruwa goma sha biyu ta bubbugo daga gare shi bi adadil asbadi idan kabilun nan na banu isra'ila kad alimu kullu unasim kowane mutane sibdin minhum kowane gida daga gidajen banu isra'ila dinnan sun san mashrabahu inda za su ta ruwan nasu kowanne sai Allah ya masa ilhama cewa ko wannan shine naku wannan ma ko wannan ne naku wannan ma ko wannan ne naku aka dai su goma sha biyun nan a gidajen nan goma sha biyu sai zama kowane gida sun san ina za su sana su ba auhai na ila musa to a to yau na alaihim gamama muka kawo girgije ya musu inuwa ayi sahaba ayi girgije ya siru bi sarihim yana tafiya da tafiyar su duk inda suka nan yake wa yuri'u lahum bil layli yana haskaka musu da daddare ya siruna bi rau'ihi sai su dinga tafiya da hasken wa anzalna alaihimul manna muka saurar da darba gare su wata salwa da tsoyayyin ɗan shila da soyayyin ɗan shila taranjabin huwa shay'un hulun wani abu ne mai daɗi karin zul alaihim da yake sauka musu salsal kamar raba kamar raba min alfajr ila dulu shams yana saukowa ne daga alfajr a zuwa fitowa alfajr rana shi ne ake kira dalba kamar dalba wanda aka sani ana fa yanzu kullu insanin sa'a kowane cikin su sai dauki sa'a guda na wannan darba wa ɗaya da sumana da soyayyen yan shila haifa kana rihul janubi ta suku ilai iskar da take tasowa daga kudu tana koro wannan yan shilan zuwa gare su fa kala kullu kullu insani fa yahuzu kullu minhum ma kafi kowanne a cikin su sai ya dau abin da zai ishe shi kowanne a cikin su sai ya dau abin da zai ishe shi daga yan shilan nan daga yan shilan nan kulumin ɗayi ba ta ba aka ce da su ku ci daga daɗa ɗan abin da muka azarta muku a nan shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne ke cewa mutumin kirki in ya zauna da mutanen kawai to ta sai ya zama wannan zaman da mutanen kawai sai ya ja masa koma ba ya ce ga annabin musa me matsayi ne wajen allah wanda allah ya zantar amma zamansa da banu isra'ila ya sa yanda suka imauce a wajen shi din ma ya imauce har Allah ya karɓi ransa a wajen aka rasa mafita gashi duk da matsayin sa wajen Allah wanda Allah ya zantar ne wanda ya ne tsafaituka ala nas bi risalati wa bi kalami fa wuzma amma tare da haka tunda ya zauna da mutanen da ba na kirki ba da kuma mutane wanda din rashin kirkin su inda sun zauna da mutumin kirki to sai sun ga albarkar zaman saboda kamar anan banu Isra'ila zaman su da annabi Musa shi ya jawo suka samu albarka ake saukan musu da wannan ni'ima ga darba ga soyayyen yan shila ga girgije hadari da yake musu inuwa kuma ya ringa haska musu hanya albarkar zaman su ne da annabi Musa yasa su sun karu da shi amma shi sai zamo zaman nasa da su kamar kwaruwa yi kwaruwa yi da zaman da ya da su amma su kam su sun karu tun daga matsayi da aka ba su an musu wani abu wanda da wuya a samu wanda aka yi irin wannan abu irin kamar yadda su aka yi musu din kullum muka ce da su ku ci min ɗayi ba ci ba daga daɗaɗen abin da muka ba ku wa ma zalamuna amma ina a maimakon su ci kawai sai suka nemi zalunci ga yadda aka ce su yi amma sai suka ƙi yi wa ma zalamuna wannan abin da suka sauya ba su cuce mu da komai ba ba su cuce Allah da komai ba walakin kanu amsar zulmu sai dai kansu suka cuta ai lam da zaminu zulmu bi fi'lihim zalika ai ba wani zalunci daga gare su da ya sadu da Allah dan wannan banna da sai fa inna zalika musir abu ne wannan abu ne wanda yake hako ba ubangiji inda duk halittarsa za su haɗu su ce banna za su yi ba abin da zai rage Allah ba abin da zai ragu Allah wannan barnar tasu kansu suka suka cuta da abin da suke wa izqila wa in qila lahum kunu hadhihi alqaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu wa qulu hiqatun wa dukhulul baba sujadan tughfar lakum khati'atukum سنزيد الموسمين آه واذكرتنا إذ قيل لهم لوكتين da aka ce da banu Isra'ila uskunu hadhihi alqaryata ku zauna a wannan alqarya baitul maqdis dan ce baitul maqdis ake nufi ah wa kulu minha ku ci daga gareta haisu shi'itu duk inda kuke so ku ci akalan ragada ci mai yalwa ci wanda yake mai yalwa ah waƙulu ku ce amruna mu lamarinmu hiddatu muna so a saurin mana da zunubai abinda muke roƙo Allah laifukan da muka yi ka yafe mana muna roƙonka ka yafe mana wadhulul baba ku shiga ƙofar garin ai babal ƙaryaci ƙofar garin sujada kuna masu sujada sujudan hina'i sujada ta sunkuyawa tugufar lakum hadi'atukum in kuka yi haka za a kankare muku zunubanku akwai kira'a biyu a nan akwai nagafir nagafir lakum akwai kuma tugufar shi ne bita'i babdiyar lilbafuri tugufar haɗaya ku ba a gafarta muku zunubanku wato shi tugufar bita'i babdiyar lilbafuri da nafin wamna amir makaranta biyu ne a cikin makaranta bakwai suka karanta tugufar su ne nafi'u da abdullahi amir wabin nuni wa kasar da fa'ili baki da sauran makaranta biyar kuwa abdullahi kasirin abu abdullahi al'ala'i asim hamzatu kisa'i su tasu a kira a tasu kira a nagafir lakum hadaya ku kuma kira'ar shi a nafi'u a kalma ta gaba ita ce haɗi shi kaɗai ya karanta haɗi a tukun tugufar lakum haɗi'atukum bil jam'i sahihi wato da jam'i na alif da ta marfu'a da rab'a bisa cewa na'ibul fa'ilin tugufar ne li nafi'u shine qira'an nafi'u shi kadai a cikin makarantan shida a cikin makarantan bakwai wa bil ifradi wa raf'i libn amir wa kuma ifradi da raf'a da ablam amir shi kuma amir wato tugufar rakun haɗi atukun haɗi atukun ba alifu ba alifu wa haɗa ya kun da jam'i tafsir li abi amri sauran abu amri shi kuma haɗa ya kun wal baqun ragowa kuma haɗi atikun shi yasa anan akwai kira'o'i har guda hudu kenan akan kalmar haɗi atukun din wannan dukkan kira'o'i guda hudu sab'iyye ne dukkaninsu sab'iyye ne sanadin musulmi ubangiji ya ce za mu ƙara wa duk wanda ya kyautata aiki in dai ka kyautata aiki to Allah subhanahu wata'ala a wajen lada sai ya nuna ma shi mai baiwa ne sai ya ƙara ma da an faɗa cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha karancin ƙarawa shine a ninka ma lada a baka goma abin da kai kyakkyawa To, wanda suka kyautata da ayyukan biyu za mu musu ƙari sawaba a wajen lada, فبدل الذين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم wanda suka zalunci kansu daga banu Isra'ila sai suka musanya ƙaula magana yana da illa ba wanda aka faɗa musu ba a maimakon su shiga baitul garin suna masu sujada sai suka shiga suna masu jangin ne suka shiga da masu jangin ne inda aka ce su ce hiddatu lamarin mu abinda muke roƙo da gare ka ubangiji ka sauke mana zunubanmu ka yafe mana zunubanmu sai suka shiga suna a ba hiddatu ma hiddatu fi sha'aratin a ba mu alƙama a jikin ganye a jikin ce irin a ba mu alƙama alƙama suke nema shi ne faƙalu habbatan fi sha'aratin suka ce su abin da suke nema kwaya a cikin shayar wada halu ya sabuna ala asani suka shiga suna jan gindi fa anzalna fa arsalna alaihim rizqan ubangiji yace wannan ya sa muka saukar musu da azaba muka saukar musu da azaba min samai daga sama bima kanu yazlimun saboda zaluncin da suke cutar kansu din da suke ta jawo aka saukar musu da azaba daga sama
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تاتيهم إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
annobaci da'uni ne wanda aka ce a sa'a ɗaya sai da mutum dubu saba'in suka mutu a cikinsu a sa'a ɗaya mutum dubu saba'in suka mutu a cikinsu saboda wannan zaluncin nasu was'alhu ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka tambayi yahudu allazina fil madinati yahudawan da suke madina sababu nuzuliya dalilin saukar wannan sababin saukar wannan aya anna rajul cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kance ne wa yahudawa urf akan kafircin yana faɗa musu ko bai dace ku kafirce ba bai dace ba abinda Allah ya muku ya muku abu da yawa ya ɗaukaka ku me zai jawo ku kafircewa da Allah din ni'imar da Allah ya muku yake yake cewa da su attabi'tu rusulakum bil kubri bi amriyai ku da kuke ba da gaskiya da ni kun bi gindinku ne asalanku ne kakanninku yanda su ma kakannin naku suka kafirce da annabawansu su sai su ringa cewa ai su wai kakannin nasu ba su taba saba wa ubangiji ba ba su taba kafircewa da annabawansu ba sun san sun kasance sun san abin da ya ga wannan alƙarya amma suna ɓoyewa suna ɗauka cewa ba wanda ya san haka in ba su ba sai wannan aya ta sauka Zara sallallahu alaihi wasallam karanta ta akan Yahudawa. Suka sai suka kawai suka yi dasa ta cewa idan ka ce ai wannan sura an ce makiya ce wannan ko magana ce ake ga mutanen Madina. To amsa da za a baka ba cewa ita surar makiya ce amma banda wannan ayoyin guda takwas wadda ita farkon ta wasalhum anil qaryati to wannan ayoyin su takwas an saukar da su a Madina yanda yake ya gabata gare mu a baya wato ka tambaye su ya rasulullah tambaya ta yi musu urs yaskuru laka qabiha fi il usuli dan in suna da gaskiya sun ce su magabatan su din mutanen kirki ne to su faɗa ma irin munanan ayyukan magabatan nasu waya zahara anna lahum fi dugyan salafan ghayra salih dan ya bayyana cewa in dai wajen rashin kirki ne yahudawa suna da magabata magabatan da ba na kirki ba wanda duk banna da za su yi daman kamar sun gada ne daga wannan magabatan nasu sun gada ne daga wannan magabatan nasu ya tambaye su da gari allati kana hariratar bahar wanda take bakin ruwa garin da ke bakin ruwa mujawirata li baharil qulzum yana makotaka da kogin qulzum wato shine kogin maliya wahiya ailatu ita ce aila ma waqa bi aliha ka tambaye su me ya abku ga mutanen wannan garin ka me ya afku ga wan mutanen wannan garin wato ai inda al'aqabati aila tana gindin aqaba bijanibi lisani daud tana gefen wato bijanibil qal'ati daura da gini da aka yi a waje qal'a shine gurin da da aka yi dan aje da karu masu gadi izi aduna yayin da suke shishige ya ta'addaunar hududa suke ƙetare iyaka wa kanu fi zamani dawuda alaihi salam sun su kasance ne a zamanin annabi dawuda alaihi salam an sayyidi dalilin ne sai aka hana su daga yin farauta daga yin sura na asabar cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su su harshe annabi dawuda cewa su riƙi ranar juma'a a matsayin idi da za su yanke za su bai da hankali a wannan rana ga bautar Allah kar su tsayin komai sai bautar Allah fakari huzal sai ba su haka ba suka ce su gaskiya sai dai a ba su asaba ma'anar sabtu a lugga alƙar'u yankewa wannan nuni ne zuwa cewa su ɗinnan abin yankewa ne daga duk wani alheri yayin da suka tsananta sai ubangiji subhanahu wata'ala ya jarrabe su ya hana musu yin sun kifi a ranar asabar wa ahallahu lahum fil usbu'i amma diswa baki baqiyal usbu'i baqiyal usbu'i ya halatta musu yin sun kifin a ragowar kwanaki shida Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, duk suna da dama su su, an ba su dama, amma Asabar aka ce kasi. Sai zama in rana Asabar ta zo sai su samu kifi mutarakiban wani akan wani, ya cika kogi. Amma sauran satin, satan kwanuka shida sai su rasa ma kifin, sai a nemi kifin a rasa, amma ran da Allah ya ce ka a kama kifin, nan nan ne kuma kifin yake zuwa da yawa idan a gwada su sannan iblis sai ya bayyance su cewa su yi fangalaye a wato su yi fangalaye wato su ja ruwan daga kogi a yi ramuka sai inda zai ringa shigowa zai ringa shigowa waɗannan hanyoyin ramukan nan a ranar asabar sai su buɗe sai ruwan ya shiga wannan fangalayen sai kuma su rufe sai ran lahadi sannan su kama kifin da yake wajen in sun rufe kifin ba zai samu komawa cikin kogi ba babban kogi dole ya tsaya iyaka wannan ram shi yasa iblis ya nuna musu wato ai in suka yi haka ba dai cewa aka yi kasi suran asabar ba to ai dan sun yi wannan ba sun suka yi ba ai ba su kama kifin ba ai ba su kama kifin ba idan idan la'asar ta zo ya zama wannan fangalayen da suka yi duk sun cika da kifi sai su toshe hanyar da kifin zai biya koma cikin kogin in ya so kashe gari sai su kama duk wannan kifin da yake cikin fangalayen sai mutanen garin suka fi gida uku an ce mutanen garin sun kai su dubu saba'in wasu ƙungiya a cikinsu suka ci gaba da wato wannan su ɗin wasu kuma wafirƙatun na hatu wasu jama'a wasu ƙungiya kuma suka hana su cewa a'a kada a yi wannan sura suka sa katanga ta shiga tsakaninsu wata ƙungiyar kuma su ba su yi farautar ba amma ba su hana ba ai suna wannan fa ba a daɗe ba bayan ‘yan kwanuka tsirare sai aka kiswe wanda suka yi farautar nan suka koma birai da aladai suka zauna suna birai da aladai kwana uku kuma sai suka mutu Ubangiji ya tserar da ƙungiyar da take a daina a ƙungiya ta uku ita ce wadda su ba su a daina ba ba su yi ba kuma to an samu saɓani yalla su ma sun samu tsira ko ku halakar da su aka a zance ingantacce shi ne cewa su ɗin ma sun tsira a sun tsira wato yadda yake an ruwaito daga abdullahi abbas wato cewa a alamun abbas Abdullahi ibn Abbas ya ce ma adari ma fa alala bil firqatis sakina don san me ubangiji ya da kungiyar da ta yi shiru ba fa qala hu kirmatu sai kirmatu ya ce da shi lam tuhulak li'annaha karihat ma fa'aluhu wa qala lima ta'izuna yace ai bata halaka ba domin bata so abin da su masu sun suka aikata ba har take cewa da wanda suke musu magana me yasa za ku yi gargaɗi ga mutanen da ba ko kawai Allah halaka su zai ko azaba zai sauka wasu azaba mai tsanani la ila ahirihi ai zuwa ƙarshe to warwar hakimin an ibn Abbas hakim ya ruwaito a mustadrak da Abdullah ibn Abbas annahu raja'a ilai cewa ya koma ga wannan kaulin da yake rimatu ya faɗa wa a ajabahu ya ƙayatar da shi wannan yake nuna cewa malamai na haƙiƙa magana ta gaske an tabbata ko daga daga bakin almajirin su ne sai su yadda da ita sai su yarda da ita wa qala ibn zaid ibn zaid yace najatu dahiyatu wa halakatul firqatani a'a kungiya ɗaya ce kawai ta samu tsira ita ce wadda ta ce a daina amma da wanda suka shirin da wanda su suka yi sun halaka wa hadhihi al-ayatu yau abdan dan fado yake cewa wannan aya ashaddu ayata fi tarkin nahyi an munkar tana da mafi tsananin aya dangane da abin da ke samun muta idan ya zama mutum yana ganin ana abin da ba daidai ba amma ya ja bakinsa ya shiru ya ƙin hani daga gare shi to lalle ba mamaki shi ma sai ya halaka in an tashi halaka da masu aikin mummuna abin da yake munkarin to shi ma sai a haɗa hashi ashe abin da yake wajibi in dai an ga abin da abin da ake ba daidai ba to ai magana ai magana a nuna cewa an yi ba daidai ba sai fa idan ya zamo da yin magana zai tutu a wannan halin kuwa ba zai zame masa wajibi sai ya yi magana ba to to ya wato ya ce wato in zai ado na fi sabti istatihi min dano yani kifin suke zo musu yau masabte ranar da suke asabar shurra'a da yawa take zuwa wato da yawa sannan ya ce aduna ya ta duna fi sabti suke shishige a ranar asabar da bisai da samaki almamuri almamuri na bitar kefe da farauta kefe wanda an ce kasi kasi farauta a ranar asabar da zarfuliya a dole wakacin da hita no kifin na suke zo musu yau musamman ranar da sai asabar shura'a yawa zahira ta alal ma'i ga ta nan a fili a kan ruwa ga ta nan a fili a kan ruwa wai ba za su yi tona amma da zarar asabar ta huce nan da ba sa wani asabar la ya'zubuna la yu'azzibuna as-sabta ba sa girma asabar ai sa'ira ai sa'iral al-yami har sauran kwanuka shida na sati la ta'ati kifan sai suke zuwa wajen su ibtila min Allah wanda wannan gwaje ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ne yake gwada su sai zama ran da aka ce kin su kama ran nan ne kifin ke zuwa ran da kuma aka ce an musu izini su kama kifin sai ya ɗauke kamar ma ba a taɓa yin kifi ba ba kawai ba a taɓa yin kifi ba kazalika na bulu irin wannan muke jarraba su irin wannan ibtila'in irin wannan jarraba haka muke jarraba su bima kanu ya sukuna saboda irin kangarar da suke kangarar da suke yi ga Allah ita ta kawo ake ta sauka musu da jarraba iri iri wala ma sadu samaka yayin da suka yi farauta suka yi sin kifin ibtarakatil qaryatu salasa sai garin mutanen garin suka suka kasu gida uku sulusu sadu ma sulusi kaso ɗaya cikin uku su sun yi kisin a wasu sulusun na hau sulusi ko kaso ɗaya cikin uku suka ce a ka ai wannan wasu sulusun amsa ko an sai da wannan ɗaya kasan kuwa su ba su sun ba amma ko ba su ce da masu yi ku bari ba wa iz qala tummatun min wa iz qala tummatun min hulima ta'izuna lima ta'izuna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت متوتنا yanda wasu al'umma a cikin su suka ce wannan wa izin alfun ala iz qablahum arfi ne bisa izin da ta gabata wa alhum an alqaryati allati kanat harirat albahri iz ya'duna to wannan wa iz al'ummatun din ma adafi ne akan haka wasu al'umma daga banu isra'ila suka cewa lam tus lam tasid da bata farauta ba wa lam tanha ba kuma ta ce ka ai ba liman naha suke cewa da wanda ya hana limata zo da kawai me yasa za ku tsaya ma gargadin mutane da Allahu mulku ba makawa Allah zai halakar da su aw mu'azzibuhum azaban shadidan ko ko zai musu azaba azaba mai radadi mai tsanani kalo su masu anan suka ce mau'izatuna gargadin da muke yi ma'azratu hanzari ne na ta zurbiha da muke hanzari da ita la'a ila ila rabbikum zuwa ga ubangiji ne la nun saba ila takasirin fitarkin nahi liya la nun saba dan kada a dangana mu ila takasiri zuwa cewa mun takaita fitarkin nahi da muka bar cewa a bari muka muka shiru muka shiru da bakin mu sai a ce ai mun takaita sai a ce mun takaita wala Allah ya takur ko dai su sake yayin sun a ranar asabar din wato a share bi zalika yayin nuni da wannan can qalu ma'azratan qadaran fasul mau'izatuna mai tafsirin mujalaluddin suyudi ya kaddara cewa akwai mau'izatuna isharatu ila anna ma'azratu habarul limahzuf nuni zuwa cewa ma'azratu labarin shafafe ne to wannan qira'a ce qalu ma'azratun ila rabbikum wa fi qira'atin naswi akwai qira'ar qalu ma'azratan ila rabbikum al-maf'ul min ajlihi in an karanta da nasbar ya zama maf'ul min ajalihi ne ai wa'aznahu ai mun gargade su li ajlil ma'azirati dan ya zama muna da hanzari a wajen ubangiji abin da yasa muka gargade su dan ya zama a wajen Allah muna da hanzari wala allahum ko dai su ya taquna za su kiyaye ko dai su sa kiyaye a sai da yin farautar nan yin sunnan a ranar asabar فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينحون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به يعني سكبر أبن أكا قرقيس لشي فلم يرجعوا سكجداوة أنجينا الذين ينحون عن السوء سيبك تقول دون سكهاني لغا مونا أيش سوى نوانا سكيمسن أكا تقول دسوه wa ahzana allazina zalamu muka riki wannan da suke zalunci bil itida da ketare iyaka da yin sun a ranar asabar ko ko kashe gari bayan sun hana kifin komawa inda yake a ranar asabar din muka rike su bi azabin bis da azaba wadda take mai tsanani wadda take mai tsanani wato akwai qira'ar ba'isin ya zama awon fa'ilu ne min ba'usa izar shadda wato daga ba'usa idan ya zama ya tsananta wa ƙuri'a bai asis akwai ƙira'a wadda ba sab'iya ba bi azabin bai asis bi azabin bai asis alawun raigam kamar awon raigam wa bi isin akwai ƙira'ar bi isin da kasar ba'i wasu kunin hamzati wato da kasar ba da sukunan alhamza bi azabin bi isin aw qalbiha ya ko a mai da ita bi azabin bisin bisin wa baisin akwai qira'a bi azabin baisin bi fatil ya'i ko wata jidil ya'il maksura bi azabin bayyisin bayyisin bayyisin akwai ko baisin wa ba'is alawu fa'il haka haka zafil bayrawi duk wannan qira'o'in bayrawi ya kawo wa kullu wa laysat kulluha sab'iyatan amma ba duka bane sam'iyya a ciki akwai qira'a wadda take sam'iyya a ciki akwai kuma wadda ba sam'iyya bace a wato shi ba isin ka shadidin wato wato wato shi qira'ar wasu akwai kuma bisin bisin kamar isin wato ƙira'an nafi'u kenan shi kadai shi ya karanta bisin akwai kuma ba'isin ka hazirin limni amiri ƙira'ar lamni amiri akwai kuma ba'isin ita ce ƙira'a sauran makaranta sai dai shi shubatu a ruwayarsa daga asibu akwai bai'asin bai'asin ɗin nan akwai fuskar haka daga shi shubatu shi yasa shi shubatu mai ruwaya daga asibu a nan akwai fuska biyu daga gare shi akwai bai asir wanda shi kaɗai da ya karanta kamar haka shi ne kamar awar gani akwai kuma ba'isir shi ne kamar ra'isir na shi din wa'annan na shi shu'ubatu ne mai ruwaya daga asim fa shu'ubatu rawihil mufarralu abraza mubarrizu afrala wa zakamur ayyashin abubakar rida wa hafsu wa bil idqari kana mufarrada inda shadibi yake fada to na bima kanu yasu saboda kangare da suke bisa suke abin da ya ja musu wannan azaba kangare wasu sun kangare Allah ya ba su umarni ya dora su akan abin da za su tsira duniya da lahira amma suka ce ba su yarda ba ba haka za a yi ba to فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما أتوا تكبروا يعني سكي جرمان كي أما أن ترك ما نهوا عنه سكي جرمان كي daga barin abin da aka hane su daga gare shi aka ci ga da za a kasi kaza amma suka ce su sai sun yi ai sun isa Ƙurna lau muka ce da su ko nuƙi da ko ba birai hasin taɓaɓɓu ƙasƙantattu sagiri na wulaƙantattu fakanu ha sai suka koma biran kuwa shi ya sa nan kunu umarnin na tasiri ne na tasiri ne wa haza tafsilu lima qawlan wannan tafsiri ne ga abin da aka faɗa a baya qalam abbas abdullah ibn abbas Allah ya ƙara da a gare su yace ma adari ma ku ila bi firqatis sakinati man sanya aka yi ba da kungiyar da sai shuru wa qala ikrumatu lam tuhla ikrumatu almajirin ablan abbas din yace ba halakar da ita ba lana ha kare had ma fa'alu domin ta ki abin da suka aikata wa qala tace limata izuna qauma wa hadha a wato warawal hakim hakim ya ruwaito hadisin annabi abbas daga ablan abbas annahu raja ilaihi to ablan abbas ya koma magana almajirin nasa wa ajabahu maganar nan da ta fito daga bakin almajirinsa ta ƙayatar da shi to wa isa azana rabbuka wa isa azana rabbuka azana rabbuka la yab'asanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhu su'al azab إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإن تأذن تنين دا أعلم ربك وبنجزن كيسنة لا يبعثن عليه أي اليهود جوازي أيكم يهودا إلى من كانت تزارنا القيامة ما يسوبون سوء العذاب ولا زي رنجا قورا مسوبون عذاب بالذل دا كسنشي وآذل بذاتي دا روكا جزية فبعث عليهم سليمان آه سيأيكو النبي سليمان أكنسو ba'ad buta nasar bayan kuma annabi Sulaiman aka aiko musu buta nasar faqatalahu ya kashe su wasa ba ya kama su wannan rabu alaimin jizyata ya dora musu jizya fa kanu yadunaha sun kasance suna ba da jizya ila majusi ga maguzawa majusawa ila an bu isa nabiyyu na sallallahu alaihi wasallam aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama fara rabaha alai ya dora akan su ya dora jizyar akan su inna rabbaka hakika ubangijinka lasari ul iqabi ya gaggawar azaba ne ga duk wanda ya sabe shi liman asahu ga duk wanda ya sabe shi wa innahu amma ubangiji kuma lagafuru mai yawan gafara ne li ahli dati ga wanda suka sabe shi rahimu mai jin kai ne da gare su
وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ما وقطعناهم من يجي مكا كركسا سو بنو إسرائيل a filari farraƙana muka watsa su a duniya umaman suka zama ƙungiya ƙungiya firaƙar ƙungiya ƙungiya min umu salihuna akwai managarta a cikinsu wanda suke aikin kirki minhum nasu nuna zal akwai wasu kuma a cikinsu wanda ba haka ba ba kirkin suke ba ai alkufaru su ne wanda suke kafirai wal fasiquna da wanda suke kangararru akwai a cikinsu wanda yake kafirai akwai wanda suke kangararru wa balauna mun jarrabe su bil hasanati da saukar musu da ni'imomi wasayyati kamar yadda muka jarrabe su da su ko musu da azaba iri daban-daban la'allahu yarji'una an fiske me yasa aka yi musu wannan ko dai sa bar kangare wanda suka ai ita barnahum bil adaya na mun jarrabe su da yi musu baye-baye kan ni'ami kamar ni'imomi wal afiyati da lafiya wal balaya kamar kuma yadda muka jarrabe su da musibu kan niqami kamar azabobi daban-daban wal asani da cuce-cuce iri daban-daban washe da'ida da tsanance-tsanance me yasa aka yi musu haka la'allahum yarji'una amma hum alaihim min al-kufr wal ma'asi ko dai su sa bar abin da suke kansa na daga kafirci da saba wa Allah su dawo ila da'ati rabbi zuwa biyayya ga ubangiji amma ina falam yarju'u ba su dawo ba ba su dawo ba istila'i na Allah babban manufa da ibtila'i in Allah ya jarrabi al'umma ko ya jarrabi bawa so dewa babban manufa shine bawa ya komo ga Allah tabaraka wa ta'ala ya bawa ya komo ga Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya yi masa amma in yi komowa ga Allah kuma sai ya zama abin biyu dan sai ya zama abin ya ya nunku a gare shi ga wahalar azabar da aka sauka masa ga kuma wahalar cewa bai komo ga Allah ba duk tsanani da ya sa ɗan adam ya koma ga Allah to haƙiƙa a iya cewa ba tsanani ba domin ku a ƙarshe sai ya zama alheri gare shi ce amma ko da ni'ima ce wadda ta juya ɗan adam daga wajen Allah to wannan ni'ima sai ta zama babban azaba ga ɗan adam a ƙarshe sai ta zama babban azaba ga ɗan adam shi yasa babban abin nema daga ɗan adam kai ya rabu da Allah ya tsaya dai ga Allah daidai lamari yana tafi masa yadda yake so daidai ko ko lamari duk ya gama rikicewa ya zama gashi gashi to dai ya tsaya ga Allah babba asara ita ce a ce an rabu da Allah duk inda wata asara ta kai ko wani tsanani ya kai to bai kai ka ba a ce an rabu da Allah ba to فغلب من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض لدنه على أرض هذا لدني ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض منهم وإن, وإن يأتهم أرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فحلف من بعدهم خلف sai aka samu wasu mamaya na ƙanna da suka huce suka zo bayan wannan da aka faɗa sun tafi shi ana cewa khalfu idan da sukunin lami lishari ga wanda suke na baya amma ba na kirki ba miyagun na baya su ne halfu wabi fati an aka ce halafu kuwa halafu to lilhairi na baya wanda suke da kirki wanda suka gaji duk ayyukan kirkin na magabata suke to su ake kira halafu amma wanda magabata sun yi aikin alheri su suka zo suka musanya to wannan sunan su halfu yuqalu ana cewa halfu su'in wa halafu salih halabwa wato na baya na baya waɗanda suke munana da kuma na baya na baya wanda suke managarta wa hazihi sifatu man kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sifa ce ta wanda suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama daga banu isra'ila din isra bayani sifati aslafi bayan an yi an gama bayani akan sifofin magabatansu a wato sai aka samu na baya da gaba ɗaya ba kirki ne da su ba nufin riko da gaskiya ba ne. Sun gaji a taura dai daga magabatansu. Ya fi zuna an raha zalanda. Suna riƙin amfanin nan na gidan duniya. To a kullum abin da suka sa a gaba duniya ta kyau. Shi yasa ko ma me za su a kan duniya ta kyau ba damuwa suka yi ba. Sai su irin yadda ake samu ga mutum akan sai an yi kuɗi a ɗau mutum a yanka. a ɗau mutum ai kaza a ɗau ɓangaren jikin mutum ba dole sai an yi kuɗi kaga me ya kawo haka ai duban duniya duban duniya ba a kallon lahira ai hudama haza shay'in dani ai amfanin wannan abu wanda yake koma baya ai duniya amfanin na duniya min halalin wa haram daidai halal ne ko haram wa yaquluna sai su kuma su ringa buɗe baki suna cewa sai gufaru lana wai ko sun yi bana Allah zai gafarta musu Allah zai gafarta musu ma fa'alu ma fa'alna abinda muka yi suna ganin cewa su suna da matsayi wajen Allah tabaraka ta'ala wato can ne yace arara hazal anna sumiya arara an kira shi wato amfani na rayuwar duniya me yasa li ta'arrurihi lizawali dan mujirarsa ga gushewa abu ne wanda yake zai gushe fa fil kalam isti'aratu tasrihiyatu shi yasa a magana nan akwai abin da a iya kira isti'ara tasrihiyya haisu shabbaha bata ad-dunya bil ardi allazi la yaqumu bi nafsi inda ubangiji subhanahu wata'ala ya kamanta kayan duniya da urura kayan da ba sa iya tsayawa da kansu abin da yake ba zai iya tsayawa da kansa ba bi jami'in zawali dangane da cewa dole za a wayi gari wata ran a gaba shi fi kullin a kowanne shi yasa wasu shabahi din kenan wasu in rasmul mushabbahi bihi lil mushabbahi shine isti'ara isti'ara ta zamo makaniya isti'ara ta zamo makaniya kenan za su tana riƙon amfanin gidan duniya wadda suke koma baya wai ƙuluna suna cewa sai gafaru da ai wallahi za a yi musu gafara in ya ce ba musu no idan wani amfanin ya zo musu kamar wancan na baya ya huzu shi ma zai sai su karba aljumlatu halu jumlar wa in ya ce ba a musu ya huzu jumla ce haliya ai halin kasancewarsu da wannan matsayin ai yaduna al-maghfirata wa hum a'iduna ila ma fa'alu ai su dinnan suna saran ko Allah zai gafarta musu alhali abin da suka yi a baya ba kyalewa suka yi ba shi yasa wannan tuba ne ai wannan ba tuba bane ai min sharti taubati annadamu wa adamul israri su ko nan an samu israri daga gare su ina da sharuɗin tuba a ce an yi nadama bisa abin da ya afku a baya da kuma cewa a yi wa Allah alkawari ba za a sake komawa ga wannan ba ba za a sake komawa ga aikata wannan ba walaisa fi taurati wa'adul maghfirati ma al-israri at-taura bata kunshi cewa Allah subhanahu wata'ala yayi wa wannan alkawari ba cewa zai masa gafara matukar da ya dore akan zunubinsa matukar da ya dore a cikin akan zunubin nasa wadara su mai fi alhali a wato wa'alam yuhaz alaihim misaqul kitabi ashe su dinnan ba a riƙe yarjejeniya ba ba a riƙe alkawari ba a kansu a cikin littafin da aka saukar musu a taura istifhamu taqariri istifhami ne na taqariri ai an riƙa ai an riƙa alai rafatun ba anafi misaqul kitabi kamar a ce misaqun fil kitabi alkawari a cikin attaurar da aka ba su ashe ba a kawo alkawari ba da aka rika akan su Yahudawa a attaurar da aka ba su Allah ya kulu ala la ilal haq alkawarin shine duk sanda za su faɗi magana ta binne maganar Allah ce to su tabbatar sun faɗi gaskiya ita ƙarya a koyaushe mummuna ce amma inda ƙarya ta fi muni wanda ba munin da ya kai irin wannan shine aiwa Allah ƙarya yi wa Allah ƙarya wannan ya fi kome muni shi yasa daga nan Ja'faru Sadiq jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani wanda yake malami ya san addinin Allah to Allah ya riƙe alkawari biyu a kansa alkawari na farko shine duk inda abu ya rintaɓe irin duk inda abu ya rintaɓe to ya tsaya ya faɗi gaskiya ya tabbatar abin da ya faɗa ɗin nan shi ne addinin Allah. Kai ya faɗi wata magana da son zuciyarsa ko son zuciyar wasu. Ai ga yadda ake so a tafi da tsari yanzu, ya ga sama kai akwai hujja aka wani a littafin Allah kada a yi haka. Abin da duk za ka faɗa na addini ka tabbatar ka kiyaye ka dubo cewa haka fa Allah ya tsara domin addinin nan ba na kowa bane na Allah ne tabaraka wa ta'ala kuma ba yanda za a yi ka taɓa tsarin Allah ka musanya a ce Allah ya kyale ka. Ko da anan duniyar an samu kaiwa to ba makawa azaba mai tsanani tana jiran mai haka a lahira. Wannan alkawari na farko kenan. Alkawari na biyu in ji Jafaru Sadiq Allah ya ƙara yadda a gare shi da aka riƙa akan duka malamai shine cewa in kana malami sai aka kawo ma magana da ta huce ƙarfin saninka. To ka faɗa cewa wannan magana ta fi ƙarfinka. a je wajen wanda shi zai iya fassarawa amma kakka ce kai ka isa duk wata tambaya da aka yi sai ka ba da amsa a'a gaggan malamai da suka gabata ba haka suke ba an faɗa imam malik allah ƙara yarda gare shi akwai sanda wani ya takakkiya tun daga hurasa na ya zo madina ya kawo tambayoyi arba'in da takwas a cikin tambayoyin arba'in da takwas imam malik ya amsa sha biyu raguwar talatin da shida ya ce bai sani ba mutumin yake cewa da imam malik ka ga fa daga taka- daga nesa na zo takakkiya ne ko maganar nan malamai na garinmu suna jira in koma musu da amsar da ka baya don su san me za su imam malik ya ce ka koma ka faɗa musu ni maliku na ce wannan tambayoyin talatin da biyu ban san su ban san ma'ana ban san amsar da zan bayar ba sun fi ƙarfin ilimi na ce ana cewa kai ne babban malami a madina ya ce to sai ni tunda na ce sun fi ƙarfin ilimi na ai sun fi ƙarfin ilimin nawa ne shi yasa ashe haƙƙin malami matuƙar zai faɗi magana da ta shafi addini ya tabbatar ya bi hujja kada ya bi son zuciyar wani yanzu ba a riƙe alkawarin tafi ba a kansu wato ya ce hujja akan wannan shine inda Allah subhanahu wata'ala ya ce bal kazzabu bi malam yuhidu bi ilmihi wa lam ma yatihim tawilu an faɗa musu magana ne ta addini maganar da ta fi ƙarfin saninsu, a maimakon su ce ba su sani ba irin yadda mala'iku suka yi, kaga da aka bijiran musu an bi uni ba asma ya ha'ula'i, ba cewa suka yi ba za su sun faɗa kodi yadda ya zo musu ba cewa suka yi subhanaka la ilma lana illa ma allamta. Ai Allah ilimin da muke da shi sai wanda ka sanar da mu. A sai ilimin da ka sanar da mu shi yasa kenan kada ɗan adam ya yadda ya magana da ta shafi addini in bai da hujja a kai. In bai da hujja a kai, yasa an riƙe alkawari a attaura a kan wa'annan cewa kas su yadda su faɗi wata magana su ce Allah ne ya faɗa, ko su faɗi wata magana su ce addinin Allah ne haka, sai in suna da hujja cikakkiya. Yanda abin lalle ya zama tabbatacce, wadara su arfin alayu qara'u alhali sun karanta ma fihi abin da yake cikin wannan falima kazzabu alai me yasa suka yi masa ƙarya bi nisbatil maghfirati ilai suka dangana gafara gare shi cewa Allah ya ce zai gafarta musu ma al-israri ko da a ce sun dore akan zunubin su wanda ko a Allah ba gafartawa sai ga wanda yake bar zunubin gaba ɗaya ba wanda zai ce ya tuba ba kuma ya sake ba irin yadda ake cewa tuban muzuru ba mai wannan ba wadaru lahiratu kaga idan lahira khairu tafi lillazina yattaquna ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala afala ya ajiluna yanzu bai dace su gane ba abil ya'i wata qira'ar da ya ya ajiluna wata akwai kuma qira'a da ta afala ta ajiluna annaha hayrun cewa gidan lahira ta fi fayusuruna ala duniya in ya so su fifita wato ita lahira akan duniya su fifita lahira akan duniya والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون كاغو إن da suke ruku ana akwai qira'a biyu yumsikuna shine bitashdidi akwai kuma qira'a yumsikuna shine bitahfifi yumsikuna wannan da suke riko da littafi minhu daga cikin yahudin nan wa qamu salata suka tsaye da sallah suka rika tsaye da sallah inna aqiqa mu wato kabla min salamin wa asabi kabla min salamin da jama'arsa inna haƙiƙa mu la nuri wa ajral muslimin ba ma tozarta ladan masu ƙoƙari su ga sun aiki na gari wanda suka tsaya tsayin da kakan su aiki na gari ba da za Allah ya tozarta ladan su aljumlatu habarul lazina jumla labarin allazina ne inna la nuri wa ajral muslimin labarin allazina ne a wato wa fihi war'u zahiri mawri al-murmari a wannan tsari da Qur'ani ya bi an aje su a suna zahiri inda za a kawo lamiri inda za a ce inna la nuri'u ajrahum sai aka fito da su dan a nuna cewa ai duk mai haka to ya zamo managarci ba ai ajrahum ai ba za mu tozarta ladan da za a ba su ba a ba za mu taba tozarta ladan da za a ba su ba duk aikin da dan adam yake kyakkyawa ba makawa sakamakon sa ina nan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yanda aka faɗa can a fasta jaba da rabbuhum ani la uri wa amala amilin minkum min zakari na wansu duk wanda ya aiki kyakkyawa ko namiji ne ko mace ko waye ko waye ba a ba makawa sai ya ga lada akan wannan aikin nasa kyakkyawa matukar dai an samu sharuɗa shine imani da Allah ba zalikal islamu fal furu'u tasihuha bidunihi mamnu'u to wato shi da yace war'u zahiri mawri al-murmari ashara bi zalika yayi nuni da wannan maganar ila annar rabida zuwa cewa rabidin huwa lafzul muslihina shine lafazin muslihina a liqiyamihi wato shine wato rabidin shi ya kulla liqiyamihi maqamar ramiri dan suna zahirin ya tsaya matsayin lamiri ala hadi qauli shaykh bisa yadda tsarin faɗin mawaƙi ya zo da yake cewa su'adun lati linti arnaka hubbu su'ada su'adu wanda san su'adu ya sa kara ne inda zai ce su'adun lati arnaka hubbuha hubbuha lamiri za a kawo a wajen to amma sai aka kawo suna zahiri dan a fa'idantar da cewa duk wanda ya tsaya yanda sunan nan zahiri ya nuna masa ya tafi a kai to ba makawa Allah zai ba shi lada ba inda za a ce Allah ya tozarta ladansa. To, ran da akwai wata shi da ta gada? An zo kan an zo kan izifi ne ko an zo kan izifi. To, alhamdulillah Allah ya amfane mu da Qur'ani. Allah ya sa Qur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba. Masu littattafan Allah ya saka musu da alheri. Malaman mu Allah ya saka musu da alheri. duk abin da yake da musulmi Allah ya yi duk abin da yake samun